أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna tara ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana dubu da da da hudu arba'in biyar, wanda ya daidai da 21 ko 21 ga watan 1 na shekara 2024 miladiya insha Allah muna cikin wannan littafi namu mai albarka watan rajab ne muke ko to muna cikin wannan littafi na mai albarka littafin risalatu abi zaidin al-qirawani littafi na fiqhu na mazhabin ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda mun gama da babu itikafi yau zamu shiga sabon babi shine babi na 25 a cikin wannan littafi babun fi zakatil ayn babi da yake bayani akan zakka kuma wannan shine darasi na 33 ko ce ko insha Allah shi kuma babi ne na 25 kenan darasi na 33 babun fi zakatil aini wannan babi babban babi ne zai mana bayani akan zakatil aini mana zakata dukiya ita ce al'ain eh tashan sheran dukiya ita ce al'ain walhars bayan an gama na bayani akan zakar dukiya sai a yi mana kuma bayani akan zakka ta kayan noma idan mutum ya yi noma noman nan na damana ne ko na rani kowane za a fita masa zakka amma kuma kowane yanayin shi daban-daban wancan yana da sauki wannan akwai ɗan ƙarin wahala to shi sai saboda haka zakarsu ya ta sha bambam walmashiya sa'annan kuma wannan babi zai mana bayani akan zakar dabbobi bayan an gama ta abin amfanin gona kuma za a shiga ta amfanin ta dabbobi dabbobi da manya da ƙanana tun daga sama raƙumi saniya a dawo kuma su tumaki da awakai wa ma ya kharuju min al-ma'adan sa'annan kuma zai mana bayanin zakar abin da ake fitarwa daga baramu ma'adanai na ƙasa saboda haka zakarsu irin su zinariya saboda haka arzikin ƙasa to saboda haka shi ma da abin da ake fitarwa irin su petrol irin su iranium duka ana fida musu zakka to amma kaga da yake ƙasa ce ba ta musulunci ba da sauransu wa zikirin jizya sa'annan kuma wannan babi zai mana bayani akan yadda ake karban jizya karo haraji shin akan musulmi ake karba ko akan kafirai irin yadda mu yanzu da aka dora ma musulmi ana kwata akan musulmai yaya abin yake to insha Allah da a cikin wannan babi idan muka bi bayan dalla-dalla zai mana bayaninsa wa ma yi okazu minar tujar ahalin zimma da kuma abin da ake karba na 'yan kasuwa amma na ahalin zimma na kafiran alkawali musulunci ya halatta za a yi mu'amala da kafirai na alkawali za a zauna za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci kuma suna kafircinsu amma akwai sharuɗin da ake yi da sauransu kuma suna ke cema kafaran amana kafaran alkawari to saboda haka sun ɗan kasuwansu harajin da ake ɗora musu ko diyar da za su bada saboda ni ana kulawa da haƙƙinsu da lafiyarsu da kai da kawarsu da sauransu walharbiyin da kuma 'yan kasuwa waɗanda su kafarai amma kuma waɗanda ku kuma ku yaƙi tsakaninku da su saboda haka waɗannan 'yan kasuwa ne kafirai amma kafiran alkawali su kuma waɗannan 'yan kasuwa ne kafirai amma kafiran da kuke haɗa da su kuke yaƙi da su to yaya ake karɓar diya ya ake mu'amala da su to insha Allah duk a cikin waɗannan babi zai mana bayani ya za a yi mu'amala kun ga shi dogon babi ne ya kunsu abubuwa da yawa insha Allah to shi ne abin da wannan babi zai karantar da mu insha Allah dole to sai mala ce wa zakatul aini wal harsi wal mashiyati farida ta farko ku sani zakar dukiya zakalakar shi ne zakatul ayin zakat dukiya Allah ya hore maka dukiya to hudda zakka a cikin wannan dukiya walhars ko kuma Allah ya hore maka kayi noma ka samu amfani hudda zakka a cikin wannan amfani na noma walmashiya da dabbobi Allah ya hore maka kayi kiwo makiyayi ne ka tara dabbobi garken raƙuma ne garken shanu ne garken tumakai ne garken rawakai ne faridatun hudda zakka a wannan bangare ba mustahabbi bane ba ba shawara bace ba lallaba bace ba a'a doka ce da gurbin bi indillahi subhanahu wataala da wajen mahaliccinka wanda ya baka wannan arzikin wanda ya hore maka wannan abu ya dora maka haƙƙi na fitar da zakka haƙƙin Allah subhanahu wataala shine ma da fara da faridatun zakar dukiya zakar noma zakar dabbobi faridatun wajibi ne tilas ne inda kai musulmi ne ka karba sunan mai imani to wajibi ne ka huta haƙƙin Allah a ciki in kuma baka huta haƙƙin Allah ba a ciki to kaka wanda yake yake jin bari zai ku hoho ko wanda yake ka share kasuwa yake share masallaci yayi ta kasuwa domin shi da kanshi Allah zuwa tala ya faɗa mana ma me dalilin da ya sanya ake hudda zakar Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam husu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu abinda Allah ya kore musu bayin Allah mu'minai masu imani wannan zakka da zakar ba tuzakkihim wa tutahhiruhum ma'ana tsarkaka ce ga rayukansu tsarkaka ce kuma ga dukiyar mana tsarkaka ce da imaninka abun Allah subhanahu wataala ka je wa Allah subhanahu wataala bes tare da imani kuma sai gidan aljanna ita kuma wannan hudda zaka ita ma kuma tsarkaka ce ga mi ga ita dukiyar kamar yadda ka san ka sa tufafi a kwaka nabi da su sun dauda ko suna bashi bashi ka zo ka sa su a cikin ruwa ka sa sabulu ka buga ka wanke ka wanke ka tsamke ka zubda ka sa ruwa ka wanke ka ga sake dawowa fes yana kanshi har ka dau fair kuma ka goge ka shi kuma kana jin dadin abin to haka zakka take ga dukiya duk wanda ya fitar da zakka a cikin dukiyar shi to kamar ka sa a ruwa ne ka wanke ta ma'ana buga misali to abin ya fi haka abun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka tsarkake ta ne wannan dukiya taka ka ba ta kariya in dabbobin ne in dukiyar ce in kuma amfani noman ne sai ka je ka ci sauran ka hani an mari'a a kwanciyar hankali to saboda haka Allah ne wace fita ba wani bane ba gada wani ya ce malamai da suka wajabta ko kuma malamai ne za a ba su a'a min indillahi subhanahu wataala ne to fa amma zakatul hars fa yawm hasadi to mun ji hukuncin wannan to yanzu kuma an dawo za a dawo kuma ɗaya bayan ɗaya yanzu malai aka fara ja to yanzu an dawo kan zakar abin noma yaushe ake yin ta yaya kuma ake bada ta to shine yanzu za a fara mana bayani akan zakar abin noma yace fa amma zakatul harsi amma kaga zakar noma fayoma hasadihi ana fitar da haƙƙin Allah a ba da haƙƙin Allah ranar da aka yi girbi a shekun ga muna kuskure muna kurakure da yawa sai mutum ya tattara ya ajiye tumbre a cikin arumbu wasu lokacin da ya gida ma ya bada ko kuma mutum tattara ya tattara sai ya kawo gida a'a abinda ake da ka gama girbin abin nomanka a nan gonar a nan a lissafa gana ka gana Allah kamar yadda shugaba ya ce gana ka ganawa to gana ka gana Allah ka hudda haƙƙin Allah a nan ka ba da a ranna a cikin gona tun daga gona a ware a nemo in amalan gane ma in ma kurkura ne a doka ce to a kai ma bayan Allah a kai inda ya kamata a kai ta kadda ka hada da naka ka cire alal misali da mutum zai hudda amfanin gona da za hudda zakka gana shi gana wannan gana ga zakka haƙin Allah sai aka zo aka sace to anan shari'a ta sauke mishi ya sauke har ga Allah subhanahu wataala amma da alal misali da kai abin noman sai ka tattaro kace to akai gida aka gida aka aje ya ce to bari ina da wani biki sai na je mun gama mun dawo zan zo zamna a yi lissafi a yi ka tafi kafin ka dawo sai aka zo aka kwashe gaba ki daya sai ka rama haƙƙin Allah ba ka hudda zakka ba sai ka rama haƙƙin Allah kun ga hikimar da Allah ya ce ka aje a can inda a can ka ware ka ware haƙƙin Allah a lokacin da Allah ya ce ka aje kau a zo a doda kafin a zo a doka ka ce bari je gida a zo a doka kau kafin a zo a doka sai wani malalaci sai zo sace to ka sauke haƙin Allah amma sai kasa aka tattaro aka gira aka zumbi a dubuka to bari sai daga baya yanzu na wani uzuri ko wani kaza ne yanzu zan bulaguro a'a ko kuma yanzu bai ware indo ina ai kana nan kana nan sai aka zo aka kwashe to yanzu Allah yana binka haƙƙin sa kun ga hikima da aka ce a kwashe daga can kuma wane ne wannan maganar Allah ne ayatul qur'ani Allah ya ce wa atu haqqahu yawm hasab cikin wata sura ne
suratul an'am aya ta 141 ko wato haka ku yawm hasad yawm hasadi Allah ce ku bada haƙi a ranar da aka yi girbi to kun shi zakar noma wal aini wal mashiyati fa fi kulli hawl marratayn to kun yadda zakar noma take ita ta lokacin da kai a nan ka cire haƙƙin Allah ka ɗauki na ka gira ka ba da na Allah shi kenan amma zakar dabbobi ita ma fafi kulle hauli marratin duk shekara ne ake ba da so ɗaya duk shekara ake ba da wa so ɗaya ina fata fahimta shi kenan bana da ka hudda so ba za ka sake hudda kuma sai baɗi ta dawo amma shi na noma kana iya yin noma sau biyu a cikin a shekara
kai har ma so uku in wani mai kokarin ne domin akwai amfanin da ake sanyawa dan gaugawa da sauransu kayi na damana kana gamawa in mai kokari ne mai kayan aiki da sauransu kawai nan da na an share kuma an sake ta da ƙasa ashe kuma a kofuran shi da kayan amfani kawai sai a kogin kogi kake a malalo ruwa a a kofuran shi ne a malalo ruwa kawai kuma a sake wani no kaga in irin abin da yake yi nema mai sauki har mutu yana iya masu biyu ko so uku to shi sai aka ce da an yi abada in irin tere ne da yake da amfani kuma sai a sake gyara shi kuma sai a yi wani amfani shi ma kuma aka gama shi ma sai a fudda haƙƙin Allah to wala zakata min alhabbi to yanzu kuma an sake dawo magana akan maganar noma tunda an an jimi aka ce mana zakar noma mece ce ana ba da ta ranar da za a yi ake girbin ta ko shi kuma dabbobi da da dukiya su a shekara su guda to yanzu kuma an sake dawo maganar noman yanzu shi ne za a mana daitaye sai aka ce to wala zakata min alhabbi wa tamri fi aqalli min khamsati awsuqin babu zakka na kwaya kwayar giro ne kwayar masara ce kwayar maiwa ce kwayar gyada ce kwayar wake ce duk shine hab ina fata an fahimta in an ce hab kwaya to amma mi amma ba kwaya waccan ta yan maye ba kwayar hatsi shine in an ce hab mana bangaren abin da ya shafi ci maka to suna ke faɗa alhab kawai an ka ci hab ya ɗauki sunan duka waɗannan abubuwa wattam shi dabino kaga shi ba habu bane ba to sai aka ambaci sunansa akwai zakka a cikin sa kenan baba maki mutum ta an ci alhab yace to na yarda dawa kwaya ce hatsi kwaya ne na yarda wake gyada kaza kaza kaza to amma dabino fa kaga shi ba kwaya bane ba ko to sai aka kawo maka suna kace yana ciki shine sai aka ce wal habbi da wala zakata min alhabbi wa tamri babu zakata kwayar abinci wa tamri ko dabino fi aqalli min khamsati awsiki kasa da awsiki biyar duk wanda yayi noma noman nasa abinda ka noma bai kai awsiki biyar ba to babu zakka a ciki kawai saboda ka shari'a ta baka haba'an mansura ka je ka ci kayanka to me awsiki biyar yace wa zalika sittatu aqfizati wa rubu'in kafis ausiki biyar yana daidai da akafiza shidda da rubu'i mana da yan kar wannan wani ma'auni ne da ba mu da shi can suke da shi bangaren larabawa can kasashensu ina fata fahimta amma ga wanda muke da shi wanda saka gane ya ce walwusuku ya ce wusuki guda sittuna sa'an sa'i ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai hassattin bisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama da sa'i irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'i ɗaya sa'i biyu sa'i uku sa'i sattin to shi ne ausiki guda ai mun san sa'i to in baka san sa'i ba gashe ce wa huwa arba'atu amdajin shine mudu hudu bi muddihi alaihi salatu wassalam da irin muddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yanzu ka san mudu ko to yanzu mudu daya mudu biyu mudu uku mudu hudu in aka hada mudu hudu shine ake cewa sa'i daya sa'i daya daya daya har 60 shine ausiki daya ausiki daya daya daya har sai kai biyar sai ka samu biyar tukunye cancanta ka da zakar Allah ina ba ta fahimta to kaga mudu hudu ko sa'i guda bai kai tiya ba ya dan rage kadan a tiya bai kai tiya ba ya dan rage kadan a tiya to mu doke shi a tiya kenan tiya nawa tiya 60 shine mi 60 na sa'a sa'i 60 shine ausigi nawa daya kenan tiya sattin ita ce min ausiki daya to sattin sattin so biyar nawa kenan dari uku dari uku ko to kaga in an yi komple ma to amma da yake bangaren ibada ne bai kai wannan ba duka yana ba da tiya 260 sai mutum ya noma abu da ya kai tiya 260 da duk abin da kai kai da biya 260 to yanzu ya zakata tabbata a kan shi amma in ka noma ƙasa da haka tiya 250 da tara to bai kai zakka ba ku diwa sauki na shari'a hamsin da tara kun ga rabin ɗaya fiye nan to ta hana baka shiga haƙƙin Allah ba kawai sai ka je ka zamna a wanda ke a gida ita ce sai dai mutum ya ga dama ya yi sadaka to kuma wannan tana da lada sosai to kun ga abin a sauƙaƙe ne amma sai ga shaidan ya hana mutum ya yi to haka kuma in hatsi ne ba a cewa mutum yanzu ya noma hatsi ya noma dawa ya noma masara ya noma wake ya noma gyada kaga abu biyar ko to sai wake tiya hamsin gyada tiya hamsin hatsi tiya hamsin masara tiya hamsin sai samu dawar gona ko dawar gida sai samu tiya sattin kenan kun ga sun kai sun kai ausiki ko ba su kai ba sun kai ausiki 260 ko to bai da zakka babu zakka a kanshi duk ba a haɗa domin ya sanya ba a haɗa wani jinsi da jinsi hatsi ne ake so sak sai ka samu 260 tukun zakka ta kashi dawa ka samu 260 tukun zakka ya hau gada gyada ka samu ka samu 270 da gansakai hauda amma ba a cika wani jinsi da wani jinsi ba ta to dawar gona ba dawar gida na samu 200 eh 100 amma hatsi na samu 160 to na hada in yi zakka da su a ba da dora maka wahalu da kanka ne kai a na samu wake 100 gyada 160 ka hada bari zakka ba dora maka ba kuna gani to da ya mutane suna da waɗannan dukkan haba an mansura ka daika ta kayanka amma an ka huta kai sadaka to Allah yana son wannan kaya ba amma alal misali sai na samu hatsi irin mai manyan idanuwan nan sai na samu 160 a gonar sai na haɗa shibra ita ce da ake ta mahamba mako sai ita kuma sai na samu guda hamsin sai na samu kuma acca kun san acca ko ita ma nau'in hatsi ne shi kuma sai ka samu shi guda hamsin kaga yanzu ya kai nawa 264 ko to yanzu akwai zakka a kanka me ya sanya barakan lafika saboda jinsi guda ne dukansu da hatsi da mewa da hambama da acca duk jinsi guda ne kuna gadiya barakan lafika to annan jinsi guda ne to na in ka haɗu wannan ka haɗu wannan ka haɗa ka haɗa to sun kai zakka saboda su ba ne ce guda ne kawai suna ne suka canza wai a cikin hatsin ne aka samu mai wannan ido shi ne sai a ce kyakkyawan hatsi wannan kuma wanda ya ce mushibra ko a ce hambama kuna gane kanana ko da ga hatsin ne a can ma duka hatsi ne nau'i ne guda to in ba ne ce guda ne to za a huda to haka ma dawa sai ka samu wannan dawa ta gida bana mai faratas ɗin nan ɗari ka samu mai sha hamsin ka samu ƙaura nawa hamsin ka rake na ɗari biyu da sattin ta hannu to sai ka fita zakka dubariti ne guda da ja da masara jirgin sunansu dawa ne amma kaga ba za a haɗa dawar masara ba da dawar gida su ba ba ne ce guda ba ne ba ina fata an gane to wannan shi ne da darasin ya fito? barakan lafi ka yawwa shi ma tuka wannan ba ala misali da wake dan arewa ai kaga kula-kula ne da wake dan oloka irin wannan oloka mai taurin nan mai baki waɗanda 'yan kosai sun fi sani da shan wake barakan lafi saƙin nan na gane duk ya kasa su a gonar jan wake sai ba da tiya ɗari oloka sai ba da tiya ɗari wancan ruɗa-ruɗan wake irin na arewa kun ga shi ko fari ne ruda-ruda shi kuma sai ba da tiya nawa sattin eh to kaji wata kenan daga teran ne abin haka ne allahu akbar to ga gani kaga haka wani aska ce albasa 'yan kasashen wajen nan su kwata dibuwar su burkina burkina sun zo sun doki iri albasar mutanen wajen kalmar nan sun kai su can an noma ta kuma sun bunkasa noma sosai ta samu amma kun kwata da bu'in irin namu a shi tsaye kasa yawwa abinda kasa ne wata wata eh ya haka ne ba to ka gani to yawwa yanzu kaga shi ma da nan kenan da oloka da jan wake da farin wake da wane ne su ma sai aka hada ka tattara irin daban-daban ka shuka su amma a gona guda a guri daya wannan ka raba nan wannan kai nan wannan kai sha nan kanan amma da ka hada su gaba gida sai suka baka mi ausiki biyar to akwai zakka shi ma kai barakallahu fi wannan shi ba to wannan shi yasa yake so ku dinga musharaka karatun karatun ana tambayoyi ya bi mutawa sosai kenan kun ga anan zakka ta tabbata saboda ni ba ni ce guda ne shine ake cewa jinsi guda an gane to saboda ka amma wake gyada masara maiwa ba hada su amma in jinsi guda ne ana hadawa insha Allah yace to yanzu mun gane kenan mutu hudu shine sa'i guda sa'i sattin shine wusuki guda wusuki biyar shine yake bada nisabin mai zakar amfanin gona kowane iri ne to daga nan ake farawa kenan duk wanda ya noma tiya 260 bahu nawa kenan dan 40 40 ai da mu duka bahu dan 40 ne ko bahu nawa zai ba su shidda da rabi yauwa bahu shidda da rabi ba eh duk wanda ya noma amfani ya samu bahu shidda da rabi zuwa bakwai to amfaninka ya kai zakka sai ka hudda aikin Allah in baka hudda aikin Allah ba to ka je ka ci amfani da tsutsa a to gaskiya ne amma in ka hudda aikin Allah to tas ka sarkake to kun ji wannan shine to duka ku buga misali wannan shine ma'aunin da ake auna a gyada da masara da riɗi da wake da hamama duk da shine an kare yana an mana bayanin yaya ake samu in gyada ce ma abu ta kausuki biyar daga nan shine ake farawa to irin misali sai mutum ya noma buhu 100 500 ruwan buhu 500 ruwan dubu ma ka gani kawai zakata kama to sai mu je gaba kuma za mu ji kuma yaya ake hudawa kuma anan gaba zai mana kan mai gaugawa wa yujma'u liqamuhu gaugawa muka yi ashe gashi ma wa yujma'u liqamuhu wash-sha'iru was-sultu fi zakati ana hada alkama shine alkamu wash-sha'ir da sha'ir ita ma nau'i ne na alkama dake dubban mu da suna ba mu iya bambancewa amma su can laraba masu abin da suke noma duk sun san alkamace duk abu ne guda ne amma alkamace sun kance min wannan kamhu wannan sha'ir wannan sult sult duka nau'i guda ne bariyete ne to ba ma wannan ruda ruda take yi wannan kuma yar kanana ta yadda kulkul mai kwari mai auki wannan kuma gatar yan yarin yarin ce da sauransu to duka wannan ana hada su guri daya a yi zakka shine ce goyi juma'u shari'a ta ba da maka haɗa da kamuhu da sha'iru da sultu duka amfani guda ne bari ya ce guda ne sai ka haɗa kai zai fa'izash ta ma'amin jami'iha hamsatu ausikin falu zaki zalika idan ka haɗa su duka sai suka yi ausiki biyar to sai ka fi da zaka haƙƙin allah wa ka zalika tujmau asnaful qidniya haka nan kuma wa kazalika tuzmu asnabul qudniya haka nan kuma mutum zai iya hada abubuwa da suke makunkura kasa mana masu yado waɗanda suke makunkura kasa kamar su adas da su ful sudan mana kanana ne da sutur musulubiya wasu waye kiki ne da suke kama da iri daya su adas wake ne amma wannan babban wake game da kita waken bature da kuma adas duka bangaren wake ne da lubiya duk bangare wani nau'i ne guda su ma bariyete ne amma suna da ɗan bambanci amma dukan dai abu guda ne masu irin kwamsan nan wanda ake bariya kamar wake to duk su ma an hada ɗaya ba ridi ba ridi an jinsi daban ne eh yauwa kamar waken suya kamar waken lamti lanti lanti ko to diwo kama da cin magani ba ba ai duk alwa da bangaren da su akwai kuma irin to su bai kifwa inna duk bangare abu guda ne masu iri guda inda masu kama guda masu bangaren wake-wake-wake nan wadda duk bari eh? da waken awara da sulubiya eh mu na awaran ne muka sani ko da wake wancan namu da na awaran muka sani amma su kan da ke manoman ne da kirki kuma mu dan matsalar kashe mu ne akai wallahi duk kullun za su ci ta kashe mu shi yasan ya ba mu san amfani kayan ruwa kawai da irin suke daya su aya su muka sani amma yawwa a gara su ma dai inda ala misali da siyasar mu kasan mu siyasa ce ta noma da arziki wallahi da mun ci gaba da kuma an ide iri iri in kana abu ide kana gona ide iri iri yake zuwa an sa ta wannan in sa wannan in sa wannan da sauransu eh suna ta kaga to amma kaga yanzu haka ba a yada shi sosai ba saboda ni masu hali ita noma in ƙasa na so masu hali sun in aka bar talaka da noma ga talaka yunwa za yi ba karama ba duk shi ne dalilin kun gana dalilin yunwa mu an bar ma talakawa noma shi kuma ƙoƙarin abin da zai sai noma ma abin da bai kai shi shekara amma mai kuɗi yanzu bayan da za a iya sa kuɗinsa ya yi asara dole zai kula sai a zo a biyu ba wallahi shi ne ta wannan kamar shi sun yi duba musamman waɗannan abubuwa kawai iya ƙanƙana ɗan nuna kowai zo wajen sarrafa abinci ma akwai bambancin matanmu na nan da kuma na kudu saboda abubuwan amfanin yana da yawa sun yi sarrafa wannan kaza a sarrafa wannan wannan wannan wannan wannan mu kuma kawai da yake daga hatsin kullum kawai hatsi dawa masara kawai mene da a mata biyar kuka sai malakiya sai kubewa amma yanzu wanda suke da waɗannan amfanin miyar ma sai ka ji amma tuwon nan wannan laushi sai ga yana da miya kala-kala ta kusa goma amma na agala biya duka biyar ba ta wuce kala biyar ba daga kuka sai malahiya sai kubewa sai yakuwa sai yi hudu karkai ta kagani yanzu kaga amma a tsora ne biya ba ka san yanzu miyar zogale ba ta a cito da ita ba ka san miyar wake ba a cito da ita hagani shi a gushi barakan lawaje za a gushi hagani to kawai karancin abin noman da yake sun can kaga suna da siyasar a tsaya a yi abin wannan kullum karin abin yana karin bunkasa abu to shi ne da yawa shi sanya zaka ga muna karatun nan zamu karanta da abu sai mu zo dai mu wa sai mu fassara shi da yadda yake saboda ban mu da shi saboda ba mu da shi ba me wannan to kaga ne me sunan shi hakan shi ma ana ake nuwa shi kawai sai dai samu to kaga ne to duk waɗannan abuwa kasar suna ke amfana su ne su fulɗin suwaye amma kaga ba musan su ba kai yanzu aka baka ba sai dai ka zuba ba ka sani ba to kaga wannan wake ne to sai a hada shi yanzu in kan yanzu mutun ya noma wancan yana da waɗannan in ya hada to duk sunfi guda ne da zakun la tara to kaga an kawo to bayan shi yanzu wannan akwai kuma adas shi kuma shari shi ma an taba kama daga misra wani shi ma irin haka mun karatu ne bamu gane ba sai wani ustaz da muke tare da shi dan misra yace ustaz bari na kawo shi aka mana shi to a bangaren shi ne ya koya mana ya ake sarrafa shi aka sarrafa shi kuma yana daɗi a cikin da biredi da wannan yadda ka san in aka hada shi kamar wacha a ce ala za ku lagara me su na shi lanti wa na samun kasuwa to ka su da a tattara a tattara wuri da da za ka samu gane kawai kunga an samu kaguwa to kunga wannan duk ba da yake ne su ne yake faɗa mana a nan san su ba shi ya sanya muwa kawai mun zo karantawa muke ba mamaki ma shi ne adasa yi
ahura shi aha eh to ha gani to duka to yanzu a takaice kun ga karatunmu abinda yake so ya nuna mana kun ga waɗannan duka jinsi ne eh wajen maradi akwai shi shi ma shi ma to duk irinsu to kaga yanzu ka tabbatar wake ne yanzu kaga wannan wake ne amma inda za a je ma mutum da wancan wanda muka sani yara ba za su yace kai zub da wannan to sai ai Allah kadara da wancan wanda ka faɗa da wannan da irin wannan sai mutum ya hada sai ya shuka a gona duk suka fito to sai a hada sun zama jinsi guda kun gane to shine ake bayani kun ga gagon ba mu san su ba to shine yace wa kazalika tushma wa asnafut tamri to waɗannan su ne ƙudaniya kun fahimta to yanzu kuma ta yi waka zalika tushimau a sunafin tamuri hakanan su ma nau'uka sinfi na dabino su ma ana haɗa su a yi zakka kana da gona ƙatuwar gona ta dabino to a ciki akwai mai maga akwai wanda bai wanda shi a ɗanyen shi yake zaƙi ya fi daɗi ko da ke masu wannan sun sani sunayen dabinan kaga suna dabinan ba ba mu sani ba eh gaskiya yawa daga dabino sai maza su kuma a sunayen ma daban ne akwai wannan kananan eh eh ko ne da sunan shi yawa digile yawa akwai digile akwai to bayan digile ba to ne matsalar da rashin bamu noman ne eh Allah to duka irin waɗannan da wanda mutum yana noma waɗancan da waɗanda suke ba dabbobin da wanda mutane suke ci da wanda a ɗanyen shi ake ci sai kasance a gonaka duk gasu nan ɓangare ɓangare ɓangaren nan gasu nan wanda ɓangaren gasar iri iri kana da bari ya ce kamar goma to sai ka hada su adadin su su sai a yi musu zakka dukkan zakka guda ake musu ina ba dabara shi wannan a danye ake da su sai da shi wannan kuma sai ya bushe duka zakka guda ɗaya za a yi musu shi ne wa kazalika ta jima'u asnabu tamari wa kazalika asnabu zabib haka nan sinfi na zabib zabib shi ne rezar in ya bushe ake ce mishi zabib in yana ɗanye ake ce masa inabi ku gani amma kaga a faransai shine hades ce raisin ɗanyen a ce raisin wanda ya bushe sai a ce raisin sashi ne ko yawwa amma da larabci bambanci suna da suna bambanci da an ce zabi busasshen raisin shine zabi da an ce inabi ɗanyen busasshen inabi shine zabi ɗanyen kuma sai a ce inab ko shi to saboda haka kana da wancan kana da wancan gashi nan bare ce ne yawa sai wannan ya bushe da waɗannan danyen da sa hada su ma sai a yi zakar su dijesi ɗaya ne wal urzu wal dukhun wal zurratun kullu wahidun min hasinf shinkafa da mai tsada da caroline da kuma 'yan pakistan mai tsada innan 'yan kilo guda jika uku da 'yan da riben tukat a da riben tukat eh to dukansu waɗannan sunansu shinkafa zumfi guda ne wal urzu haka nan wal urzu shinkafa wad dukun haka na hatsi shi ma ba da yace guda ne ba hada shi da shinkafa wal zuratu haka nan dawa ita ma ba hada ta da hatsi a kowace zaman gashin kanta take kenan darasin da muka yi baya bayani da muka yi a baya ba a hada su baka ɗauko shinkafa ka noma a gona kasa akwai shinkafa da ake yinta a teren ba sai cikin ruwa ba eh akwai ta wannan ta fili ba mu sani wannan ko suna yin ta ita a najeriya na gari waɗannan ya fi cikin da damana ba jima suna yin ta ko to irin ta to saboda haka sai kasance a gona guda da damana nan kayi shinkafa nan kuma kayi hatsi to kowanne in ya kai zakka sai a mutu zakka in kuma sai ka yanka ba ko sai ka tattara kai gida shine ce wal urz shinkafa wad dukhun da hatsi wazuratun da dawa kullu wahidin minha ko ne daga cikin sun sunful zaman kan shi yake sunfi ne la yudammu ila akhar bi zakat ba hada wani ba a complain wani da wani a wajen zakka duk da cewa a gona guda na yi su kuma da ruwa guda na damana ga shinkafa ga hatsi amma wancan bai kai ba nan shinkafa 100 hatsi 160 barin hada a ko to yake ci ba wanda ya baka wahala da dora maka wahala zai ka ci wa iza kana fil ha'idi asnafun min at-tamri adda zakata an jami'in min was'ihi to to kuma ga wani hukunci yanzu an gane waɗannan sulfofi ko ya fito ko ni ya fito daidai ko to yanzu kuma ga wani hukunci yanzu da an ce idan mutum dabino iri-iri mutum yake da su a cikin gonarsa to kenan sai hada su amma waɗannan kaɗan wannan kaɗan wannan kaɗan kaɗan su ne suka haɗu suka kai zakka to suka fidda zakka ba zaka ce ba a'a ai wannan digila ya kai zakka wancan kuma bai kai zakka ba a'a duka hada su to amma ga wani hukunci sai ce wa iza kana fil ha'idi asnabu min at-tamr idan ya kasance mutum a kewayensa mana a cikin gonarsa ko a jarra'insa akwai sunfi sunfi na dabino addaz zakata an jami'in wasida to alal misali wannan mai kidur mai dadin da ake so sai ka samu tiya 50 ko tiya 50 wacce irin wanda yake irin wanda ake ba dabbobin sai ka samu tiya 50 shi ma ko kuma ka samu ciya ɗari wancan shi kuma wanda ake cin shi ɗanye shi kuma sai ka samu ciya ɗari wannan kuma mai kyan gaba gida sai ka samu ciya cikonsu sai suka kai zakka to yanzu an tashi ba da zakkar a wanne za a cire a mai daɗin ko a wancan wanda ake ba dabbobi tunda an hada su guda ai an hada su aka yi shi mullutum suka zama zakka ko to yanzu an tashi ba da zakka a wanne za a hudda tambaya da ta yanzu kwaye ba da nashi amsa gani da ta gushi eh eh zai taba sai ya ce bari ya tabo a wancan alaji to ya za a yi shi da a tsakatsakiya za a bada to ba a cewa wanda yake kololuwa wajen daɗin a ce a shi zaka hudda zakar kuma ba zaka ce kai kuma wanda yake can kasa wanda ba a san a shi zaka hudda zakka a ai sai a je wato tsaka tsakiyar su shi kuma wanda ko wanda ya tsaka tsakiya khairul umur afsada to sai a diba a cikin na tsaka tsakiya sai ka hudda zakka a cikin su ina ba ta fahimta to haka shine wannan bayani akan ake so a yi mana anan wa iza kana fil ha'idi asnafun min at-tamri adda zakata an jami'in min wasadihi to sai ba da zakka daga tsaka tsakiya wanda shi ba can kasa bane ba kuma shi ba can shi ba can sama bane ba shi ba can kasa bane ba to kaga an yi daidai da yada kun ga shari'a wallahi Allah ba abin da yafi addinin musulunci sauki da dadi ka samu lafiya ka ji ka ci san alais ka sauke haƙin Allah ka ji ka da wannan shadi Allah ba ya bin ka haƙin sa kuma sa'annan kuma ga abin da Allah baka dukiyar kuma gashi an tsarkake ta Allah dai mutum ya tabbaka addinin musulunci zai ya huta wai zaki mu ci gaba akwai eh lokaci yayi to sai mu ha an kara a ku dinga diba dan ka ta ka ta kurawa al'umma karatun mu ai har har Allah karbar ne ba fasa zami ba insha Allah ba da mu kwana anan insha Allah shi dai ka ta kurawa al'umma ke insha Allah sai mu kwana anan sai mu tashi wai sakin zaitun muka ce yau tara ga wata ko
wa alaikum salam to masha Allah Allah saka da alheri daga sai mu tashi a wannan guri
to da fata abin kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na linge Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika da shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh